أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح خاتم على آله أقدره يوم إله العظيم كفيت صحابي في الطريق أنا آه فكلهم بالجذب نالمنا آه ولم يكن للعقاب قبلي مثل ما إذا العبد من فيض يروق ثناء وأشكر ربي ليس سري عاقرا فأصغر أتباعي أنيل فناء وذلك من حب الرسول وسره بسرد له الأمداح حزت لواء فإكسر هذا الأبد حب محمد وكنزي عن أثني عليه ثناء وذلك جيشي وودرعي ومغفري وإن مسني داء أجده دواء وذاقعت داري وصومي وهجتي وفيه صلاتي منه نلت غناء وذلك في وبيعي وذروتي وأكلي وشربي منه نلت الرواء فلم أرج مخلوقا سوى البدر سيدي محمد الماه المنيل ولاء فقد شد فقري واغترابي وفاقتي ولم أطمعا من غير آها طاء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أجني جنا وجداء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها يوطي الأمين حباء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها لما القباد أنا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ينال القلب منها جلاء عليه صلاة الله ثم سلامه لسقمي وأمراضي تكون شفاء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة على الهادي تكون جزاء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها روحي ينال غذاء عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب مصطفين صفاء هكذا في المدار العظيم مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأعلام على جبران يسر رضي الله تعالى عنه yace kafaitu sahabi fi tariqi ana na isan ma sahabbai na a cikin tariqa mi na isan musu ana a duk wata wahala na isan ma sahabbai na duk wata wahala a cikin tariqa a dariƙin nan kamar da aka sani hanya ce ita ko na hanyar a inna rabi ala siratin mustaqim hanya ce mai kaiwa zuwa ga Allah tabaraka taala wa kulluhum bil jazbi na lamuna wa kulluhum dukkanin su na lamuna kowa daga cikin su ya samu ababan gurin shi bil jazbi da jazba shi muna'akin nan muna ne shi ko muna kusan a wake ana iya aita wannan al'alifin makasura kina ana iya mai da ta mamududa shi ko muna jam'i ne na muniya da muniya da umniya ita ko jamin ta amani dukan su ma'ana su guda duka dai buguya shine abin nema a kullum bil jazbi dukkanin su a hanyar nan duk wanda yace yana neman ya sadu da Ubangiji hanya ta saduwa da Ubangiji yana neman usuli to ya ɗauko aiki wanda ke sha kuma amma kowa ce wanda suke buɗe wanda ke so ya sadu da Ubangiji kawai abin da zai dai ya nemi wasila to mutane da ana ta shan wahala sosai samun usuli na kai kuma wa'ansu mai da rama suka yawa akan hanyar masu fashi masu cewa za su iya sadar da muridi su kansu ba su sadu ba to har ya kai wa'ansu bayan da suka ce ma ai wannan hanya ma ta tarbiya ma kawai rihe take a rihe ta to zai zo wanda ya sabu da fai tafi da ya zo ya yi bayani sosai a cikin kashi da ba su cewa wannan ba ta yi wa wani zamani shin zamanni a ce an zamani ya woyinta da shehi wanda zai rika sadar da bayan Allah da ubangijinsu to kuma irin yadda ake ta shan wahalan da kama a sadukin zuwan shehu ko sai aka ɗauke abin wai da yaya mutum yake so yake samun wannan ababen gurin nashi saboda ababen gurin ne baki da saboda samun Allah ne shi ko Allah man wajada Allah faqad wajada kulli shay wa man faqada Allah faqad faqada kulli shay don da samu Allah ya samu dukkan komai wanda ko rasa Allah komai ne ya rasa to saboda haka shehu ya ce da jami'i ne na ababen buri suka samu wanda suka samu wanda suka cikin sahabban nan nashi alhamdulillah sahabbai kamar da ake fassarawa ba irin wata yadda ake fassara sahaba su bane na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wanda su sharadi ne sai wanda ya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar ma'aiki suna ya bar duniya kuma ya yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam ya bar shi yana mai imani kuma ya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi wannan sahaba ta shehu a mutum yana zama cikin sabon shehu da shiga cikin alkawalin shehu ko da kun gamu da shehu ko ba gamu da shehu ba to kana cikin almajirai na shehu sai dai mutum ya ce ayi sharɗan na kamar alkawari a kullum mujin bi shazbi na da mura'a dukan su sun samu yayin aka aka hutar da su ana an duk wata wahala da aka sani wanda ake mutane masu neman su samu sunan suka jima suke suke shan wahala a su da yaya aka aka hutar da su wannan wahalan bila jazabi kawai da jazaba kawai fizgar su ne ake kawai sai sai shike na sai su samu usulun ba tare da wani shan wahala sosai ba a wannan yake tuna mini wata a kisa da ake yan uwa a Senegal ke ban labari shi mamun ya suke faɗi to tara na sun je wajen Faisal bin Abdulaziz lokacin nan tun kamun ya zama sarki yana wasiri yace sun ziyarce shi a maktabin shi tare da walam shaykhul islam wa ta'ata ana alhaji alhaji ibrahim ya sarrafa ta shi ko lokacin shi mamun yas yana karami radiyallahu anhu a da suka je yace cikin tattauna da suke shehu tare da shehu kawai sai ya ga wannan bawan Allah Faisal kawai ya shiga wani hali yana cikin yanayin nan kawai sai da ji kawai shi bai tattauna ba shi bai ba labari shi mamun ya su ɗan shebram sai da shebram ya su ta ya dama ya kawo da shi ce matashi mutai suka tawo suka fito da suka fito yake ce shi wallahi ya me ke faruwa haka ba wani protocol ainihi wannan wurin ba a shiga haka ba a hita haka nan kawai nake so waziri babban mutum babban waziri minista na babban kasa irin wannan kawai haka nan ba haka ake shiga ba haka ake wuta ba amma kawai an mamaki shi kawai hakan nan ya fito ba tare da wani tsaya sai an yi wa izini sai an yi wa ne ya haka ne ya fito da yake tambayi sai shi sai shi Ibrahim ya sallallahu alaihi wasallam wannan da na zamuna daidai da ɗan lokaci kaɗan ƙyas da na ci gaba da zai zai usuli ne kuma shi ba haka aka so ba na ga Shehu Tijani ne Rilata Anu ya mana umarni da tashi. saboda haka na taso kai tsaye inda na ƙara da wannan bawa Allah zai wasu da shi ko komi yana da ka'ida ne komi yana da ka'ida ba haka ba so irin wannan wasulun ba hakan wannan shi wani watakila wani mai mai saurare ko mai mutum zai iya nazari ce ayo kuma ai wasulun na abin nema ne ya faɗi irin ne nesa ba a yarda ba ya samu wani alheri to shi ko ni a nawa karama basira ma tunani da nazari zan iya cewa shi in an samu wusuli ana buƙatan tarbiyyar wusuli shine inda wasu da yawa da yan uwa suka kawasu ta zami in ba da ka yi tarbiyya ba shikenan kawai kai ka kare ka zama shehin kanka sai ka zama kai kai ta abin da girma shedan yana yi ma wahayi kana karba a lokacin nan mako mutum ke lazumta shehun shi lokacin nan mako mutum ke buƙatan shehu da mutum yana cikin wani irin yanayi mai hadari yana buƙatan murshid wanda zai shirye da shi wanda zai ƙara sai ta tane shi to shi wannan ba wannan bai karbi dariƙa ba ba almajiri ba ne ba a ai karasa magana ma sai shi lokacin ana cewa shi shi ba mun ya sadaki na karami ce ah shi me me hana ka tsaya kawai yau zuri shi kenan ya zama almajirin ku mu ta samu kuɗi to abun ba haka bane ba to wannan baita shine ma shehu wannan wannan magana ma shi shehu yake nuni ita cikin ar-rihla al-hijaziyya cikin wanda ke da majmu'ar ar-rihlat na shehu Ibrahim Yasin al-Anu cikin ar-rihla al-hijaziyya zai ga inda yake bayani al'idu ayyam da mina a cikin nan wurin shirke cewa wa kad saqanil faisalul waziru ka sai sharabi wa wabi masruru lakin na mai shehu tijani habara ma'i wa ma a habba basi durara ya ce a faisal wanda ke waziri mun sakin nan ya shayar da ni kas kofi wanda ke cike da abin sha wa hawa fi masu shi ko yana mai farin ciki da ni lakin na mai shehu tijani habara sai dai maulama shehu tijani na ta'anu sai ya halarto mai tare da ni wa ma a habba basi durara basi durara shehu tijani bai so ta wannan kwalakwalan ba da nake saboda haka ni kuma gaban ka ta zama ba wannan wa kulluhum fa kulluhum bil jazmi nalamuna akina wa lam yakul lil aqbab shi wace wa lam yakul wa lam yakul lil aqbab qabliya misla ma li zal abdi min faidin yaruku bai kasance ba ga kudubai wannan suka zo gabani na misla ma li zal abdi kwatan kwatan abin da ke ga wannan bawan yana ne kansa mai faidin na daga wata irin fayyada wadda ya ruku sana'a yana ƙayatuwa wannan faidan tana ƙaye sosai a ɗaukaka irin ɗaukakar da Allah ya yi ma faidan nan dole ne duk wanda ya gani zai zai ga ƙayan abin zai ba shi ƙaye sosai wace gabayina babu wani ƙudubi wanda ya samu irin wannan abin da wannan bawan Allah kuma cikin iko Allah kun ga nan daman dai ana faɗi ne saboda godiya kuma duk da haka faɗin abin da ake dan godiya ana akwai kaskantar da kai sai ce lizal abdi ga wannan bawan wannan bawan Allah ne ya bashi abinda na faira wanda bai ba wa su kudu fai ma ba wanda suka zo gabanin shi wannan ma ina tuna a wata wani lokaci mun wata da muka yi Senegal mun na iyaka Senegal da Murtani muka tsaya wai muka yada zango nan wani gari gaskiya mun yi watanni a wajen a wannan akwai Allah ya yin da mai garin wannan garin ana ce maganin Tabatres ba nesa bane ba da Sallu headquarter ta Senegal tsoho headquarter Senegal wannan tije ne shi shine mai garin shine mai garin shine limamin garin shine malamin garin shine dai shehun garin ko abubuwa duk ya haɗa abubuwa da dama ga shi Allah ya bashi shekaru manta ba a lokacin nan nan da shekara goma sha uku yana da shekara saba'in da shidda kuma cikin ikon Allah da zai sa na na tambaya da shi an ce min yana lahiya lau ban yi wayan nan da wani aboki abu amini na dan shi to ya ce min yana lahiya lau wannan bawan Allah da muka je ni ka san malami in ya ga almajiri shi ko kawai Allah ya haɗa da mun al'arwahu junudu mujannadatu fa ma ta'araf min talafa wa ma tanakar min ikhtilaf kawai ni dai sai ya jawo ne kirawo ne kai ne gidan shi musamman ni tattauna ya zo ya tanda ni inda nake mu tattauna to shi da yake mutum shi ma maso ya nuna mini ce shi yana son Shehu Ibrahim ya sirri yana wanke kawai ma ya je takanas ta Kano ya je ziyarar Shehu Ibrahim a Kaula a madina je ziyarci rauda shura mai dawo ya ce to amma dai ya kasan bayan da kuma kowa da abin da ya kama shi dai abin da fahimta yana ɗarika ta ɗarikar kadiriya kuma kowa kasan abin da ke ga muridai kin nan kowa yana ganin nashi kowa gani yake nashi ya shi to cikin irin wannan hira da muke sai ke cewa wata rana ke ce mana ai su shehun su shehu alkadir jilani radiyallahu anhu ya ce qadami hazihi ala rakabati kulli walillah kin ce kwarai ku wannan magana ya faɗe ta kuma ya gaskiya sultanul awliya yake nan ai sarki ne na wali a nace to amma mu she mu she wata jari Allah ta'ala da ya tashi waɗin tashi magana akwai wani tabbacin shi ana ce mai Muhammad al-Ghali saboda shi ne yake in ya faɗi magana shehu ya faɗi magana shi zai tsaya tambaye shehu to ya me yasa suka yi faɗi wannan magana shi ke tsaya ya maida ma shehu magana aka cikin almajirai da shi yanzu ya magana sai ce ina Muhammad Ghali ana ta wannan ana amsa wannan yace Muhammad Ghali Muhammad ana hadde aka samo shi yazo ya zama na gaban shi shi shi shi da wannan magana shi magana shi ce kadama ya hatani ala rakbati kulli walilillah billadun adama ila ila nafsi ila nafsi so yace ni kadama ya hatani kawa duga duge na kawo na wa'annan suna kan wuyayen dukkan wani wali na Allah tun daga nabi adamu alaihi salam har ya zuwa kusa to shi mamun gali zai ce a to shi ba ka hudu wannan kaka za ka ina za ka ajiye maganan shi abu da gazi ce da ya ce ita kita shi ma kadami hazi sai ce ayo ai shi cewa ya kadami hazihi kawata wannan kuma shi yana nin waliyai na zamanin shi ni ko tun daga annabi adamu har zuwa kusa da kawai ya ce to muga kaji abin da shehu mai wadi shi kenan to kuma wani yake kuma ne kamar dai wani bi ko yi da tice sai ta cizo shi irin wani haka ne da muna muna ta sai yana nuna so ta mun irin nashi abin da sai ke ce ai akwai cikin manya-manyan a shehunansu a Mauritani akwai wani bawan Allah wani wali da aka yi Allah ya bashi sharifi ne Allah ya bashi ya'ya ɗaya yana ban ɗaya hadari kuma dukansu mutanen kirki waliyan Allah amma cikinsu Allah ya nuna mai akwai wanda duk ya take su a ciki babu kamar shi a ciki saboda kama kai ka ce shi da yake zaman shi ma jira yake Allah ya nuna mai wannan dan nashi wanda Allah ya nuna mai wali tuka shi tun kafin ya zo sai da ya zo kuma sai aka sa mai suna Sa'adu Abihi kan su can saboda haka ake ce mai Sa'adu to akwai abubuwa da yawa wanda suke da alaka da muritan da musamman maza su akwai wannan abu yana tari da shi share da akwai san sa da bukin nan yake ba labari irin wannan irin abubuwan da yake faɗi bawan Allah nan yana cikin irin abin da suke faɗi irin na korewa wani tuka kamar irin baitin da shi kanshi Abdulkadir Jilani ke faɗi nake cewa kamar amri bi amrillahi in kuntu in kuntu kunya kulkin na zuwa karshen baitin ya ce to irin wannan shi ma wannan yana faɗin wannan magana kuma sai na ce a to wannan kasan matsayi ne na khilafa in Allah ya kai walin shi bawan Allah ya bashi wannan matsayi na khilafa zai zai kasance abin da ya zartar cikin gwamnati na Allah ya zartu kuma kamar da suke wace amuri bi amri Allah ina mamaki ma masu ma wani Allah na inkari kawai yace ni horo na ko umarni na da umarnin Allah ne ina ce abu ya kasance zai kasance wa ya ce da umarnin Allah ne wa to shi na ki ina me na shi ciki to sai na ce to ai irin wannan maulamu shaykhul islam wa ta'ala da na alhaji ibrahim ya sada ta shi ma ya hudu wannan magana haka haka ne ya ce kar khassani bil ilmi wa tasrifi in qultu kun yakun bila tasrifi ni Allah ya kebance ni da ilimi da kuma tasrifi in na ce abu ya kasance sai ya kasance ba tare da sai an jima ba shi ma gyaɗa kan yi abin ya to ai ya ce mun wa'annan bayan Allah su wa'annan da ya damar ya'yan wannan waliyin su da rikin nan cikin su akwai wa'anda lokacin da shehu Ibrahim ya sura sanu ya gina masallaci sai da suka zo suka yi sallah a cikin masallacin shehu kamar da yake yin suka sa wa shehu albarka a yana so ina mun su wa'annan sun fi shehu ibrahim ya tsanu kuma da suka je shehu ibrahim ya sai da ya haɗa musu abin arziki bancin kuɗin da ya ba su ya ba su mota cike da abinci ya ce har motar ma kawai ta zama ta su ta kai abincin wata hanyar haɗa marka inta wannan wannan kita ko ran shiro gara kimta ya ce wannan baki ɗaya lokacin kusan motar ce bin akwai mota saboda ita a lokacin shehu ya bada da motar da abincin da zai da shi da kuɗi da yawa ya ba su shi yana ganin kamar wani neman gindin zama ne ko neman yarda ne neman sa albarka ne duka shehu ke yi na ce a to ai ba kusan shehu ba ne na ce shehu ba ya tsira ta anhu in aka ce ma wannan sharifi ne to kar ka yi tsammanin komi zai iya bashi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yanda yake san annabi sallallahu alaihi wasallam da an ce wannan sharifi ne kuma ya bar wannan sunan har yau har gobe in kaje kace kai sharifi ne a kaulaha to kaga irin karamcin da za a mara an yi da wazifa kullum har yau yana ta neman cewa nake tambayo ta kalma da nake ji ana wadi in haka da an yi da wazifa aka ji to ga sharifi ya zo daga waje kaza diyan shi wanda suke nan su zasu ware hiddo shiri hidade su su dora sannan suka yana ta cewa yaulan yaulan to inda na fahimta dai kawai ta fahimta ce ake a karo ko a kawo mutane ba an gushe ana haka ba sai a ɗauki mintuna masu tsawo a haɗa hadiya mai mai gwaɓi a ba wannan shirfi na ce to ni abin da ke so da ya takaitar da wannan tsawon zancen da ku nake ce ma shi malamin nan na ce ai tun da kunyar na shehu ibrahim ya zai zan waliyi ne mutumin kirki ne kuna son shi mutumin gaskiya ne sai ce to ku za ku je da shehu ya ce shehu ya ce wallan ya kulil a gaba bi kabliya misla mali zul abdu min faidin ya ruku sana'a to fa kudubai wanda suka zo gaba na manya manyan waliye ba su samu abin da wannan bawan Allah ya samu ba na daga faida irin abin da ake neman nan faidan nan sanin Allah da sani da dokaka ba su samu ba Allah ya ba su abin da ya ba wannan bawan Allah to yana ga daga nan wurin muka fahimci juna dai na ga alama wannan kamar ja'in ja ta ne zai cewa dai munazara ce muke kuma da cikin girmamawa ni na tijo ne lokacin yana da shekara sittin da shida ni na shekara talatin ina ganin girman shi kuma tsakani ga Allah ina son shi dan Allah yana kaunata dan Allah yana muni adda alhamdulillah wannan mun fahimci juna ne kawai daga dai haka dai ya fahimta lalle shi ma dai sai da rike na shi yana rikewa ce wace wa ashkuru rabbi laysa sirri akhiran ina yi wa ubangiji na godiya saboda sirri na ba bakararre bane bakararre shine abin da bai aiwa ha she wace shi sirrin shi mai aihuwa ne fa asgabu asba'i unila fana alhamdulillah sirrin shehu mai aihuwa ne hissan wa ma'ana a zahiri dai a yawan mabiya ba taɓa jin ba wali wanda ke da yawan mabiya irin shekarar islatanu a wannan ma lokacin da aka daga masallacin nan demil dis wato dubu da goma kenan ko a kiyasin lissayin da aka yi a lokacin musulmi a nigeria mutum miliyan ɗari da sittin ne cikin ba musulmi ba duka 'yan nigeria a lokacin mutanen nigeria mutum miliyan ɗari da sittin ne musulmi daga cikinsu mutum miliyan ɗari ne cikin miliyan ɗari kin nan mutum miliyan sittin almajir shi ibrahim to wannan a nan da shekara goma kenan sha biyu ko sha uku kenan a tarta sha biyu da dubu biyu da goma ne mana dubu biyu da sha biyu yanzu to kuma abin ƙara ƙaruwa ke yaɗuwa ke wannan wai a ƙasa guda ce Nigeria shi ko shi wani duk duniya da wadaka a wannan a zahirin magana kenan fa asgabu atba'i unilin fana'a a baɗinin maganan wanda ke za ke ta baɗini sirrin shehu ba bai zan bakarar ne saboda ya ce mafi kankantan mabiyan shi ma unila fana'a an mai kyauta an ba shi fana'i ma'ana an ba shi sanin Allah mafi ƙarami daga cikin almajiran shehu an ba shi sanin Allah to kaga wannan sirri ai Allah ya yi mai albarka kuma har ga sanan mabiyan wanda aka sani manyan ma baka isa ka kirga su ba barantana kanana to wannan kananan ba su garo atba'i wanda yake mafi kanana daga ciki yawa muna son yi magana suka wannan ba su garo atba'i mafi karaman mabi kaga duduka wa kullun yadda'i ko li misali laila ke cewa wani la za ta karo alhubi zaka a ce wai kowa ma aka ce laila saboda wani abin so ne kowa ma yadda yan wisala kowa ce yake shi ma ya sadu da laila kowa ce yake ma shi ma na laila ne to shi amma wani ta lailan nawa ba lalle ne ta tabbatar ma kowa da kiramin ba da yake in sun shehu ya ce mafi kankantan almajiran shi ya samu fana'i ya samu sanin Allah to sai mu binciki kanmu mu mu masu kiran kanmu biya shi Ibrahim to mu mun samu mu sanin Allah ashe in mu baka samu sanin Allah ba ba ka cikin waɗanda suke mafi karamin ma da aka ce kamar da ke cewa ta wani ba su ga ruwa tubayi bari'un min shirki to kai ashe ya kamata kama kanka tambayoyi ka samu wannan baka samu mutu ka kara dajiya ka zare namtse ko kana zama mabiya shehu sai kawo hanyar shehu ta hanyar shehu kuma kamar yadda muke nanata kullum yana cewa a islami ne sami ni wala min tariki fi shay majzubun lam yasluku ko saliku lam yuzub mutum biyu nan wa a wuri na ba bakin komai suke ba a cikin tarika ma haka shine majzubi wanda bai yi suluki ba da kuma wanda yake saliki wanda bai jazaba ba majzubi wanda yake ganin yayi wusudi amma ya aje bin bin Allah bin dokokin Allah bin shari'a Allah da kuma wanda shi bai bar bin dokokin Allah ba yana bin dokin kokin Allah yana karanta dariƙan nan yana bin shari'i daidai gurgudu amma ba ruwan shi da nemi sanin Allah ta hanyar yin tarbiyya da bin umarnin shi shi ne dai tarbiyyar da ta ta ta a kama hannu a kama hannun shi ya samu ya usuli duk da cewa ita dariƙan muƙin kanta dariƙa ce ta tarbiyya wanda ya rike ɗariƙan nan riko to Allah ya shi zai wasuli amma ba haka kawai ka riko ba kawai kai zaman ka ba ruwanka da shehi na tarbiyya musamman wanda Allah ya datar da shi da shehi wanda ya cancanci ya kasance shehi na tarbiyya Allah datar da mu to wannan shi ma wani kalubale ne babba da dukkan wanda ke da awan wanda ke zaton cewa shi mabiyin shi wani to sai an dage kuma sanin Allah nan ba bai tsaya ba ko daga inda ka je kai tarbiyya misali in kai tarbiyya shikenan ka ce kai kasan Allah a a sanin Allah nan ba wannan harko ne kofa ce kuma wanda ba makawa sai an bi ta nan kin to an ka shiga lokacin nan ne za a fara lokacin ake farawa Allah sa mu dace wa zalika min hubbir rasuli wa sirri sai ya ce wannan kuwa na same shi ne ta dalilin san ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa sirrihi da kuma san sirrin shi shine shehu tijani da ta yanu bi sardi la wal amda hustu liwa ka san shi so shine ke jawo yabo yace to da tsara da jeran to yabo gare shi ko yabanni ma dan da jami'i ne na madu al amdaha hustu liwa na taro tuta ta tserewa fa iksiru hadha al abdi hubbu muhammadin kaga iksiru abin da kike iksiru an ce wani abu ne wanda saboda irin tashi waibuwa in aka zuba ma bakin kare in aka zuba mai iksiru sai koma zinariya ko azurfa abu ne wai kai tsaye wanda in aka taba shi kawai in wai shi wanda yake maida abu mai arha mai tsada zai to ni nawa iksiru menene shehu rahama ce shi nashi shine hubbu muhammadin sallallahu alaihi wasallam san annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine iksirin shehu yana da shi da san annabi sallallahu yake mai da baki wari yake mai da mara kyau mai kyau da shi yake tasarrufi rajallahu ta'ala yace wa kanziya kuma taskata an usini alaihi sana'a shine in mai yabo shi taskata shine kawai in abin da yake taska a wajena shine in yi yabo gari shi sallallahu alaihi wasallam shikenan kawai na kare samun dukiya duk wani irin abin da ke taska ta kare cikin yabon da zan yi sana'an kuma yabo shi ne suke ce mana maful mutlaq ko an usini alaihi sana'a in yi yabo wanda yake yabo ko a gare shi sallallahu alaihi wasallam wa zalika jaishi wa wa dir'i wa mikfari yace wancananka na an wadi yabo can sama an waɗi soyayya. To da Allah za ka yi zalikan naka ma'anarta ta mai nuna nesa, wa zalika wancan cananka soyayyan nan, je shi ita ce rinduna ta, wa wa dir'i shi ne silke na, wa megufari kuma ita ce dai soyayyan nan ita ce kwalkwali na, kwalkwali irin wani hulla wanda ake ta ƙarye wanda ake yayin yaƙi aka sanya maka sanya ta saboda in mutum na ita ko an sare shi da takobi ba za ta kai cikin shi ba. Wayan masani da'un in ko wata cuta ta shafe ni a jiru da wa'a sai in samu soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance waraka magani na wannan cutar wa zafa'ati ce ce wannan kuwa ba an faɗi soyayya ba to wannan aka a kusa shine yabo shi yaban nan za'ati shine bin Allah na shi na riƙa bin Allah ne mai shi ne ke cewa ne ma ke cewa haula la quwwata illa billah samun ta yana cewa yaban annabi shi ma yana cewa yaban annabi sallallahu alaihi wasallam shine kiyan ko tsarkakan azka ta abudi wa madu rasulillahi azka ta abudi ko ina kiyo zaka nake cewa yaban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi tsarkakan bauta to shine shi ke cewa za a ci wannan yaban ni shine bauta ta da hari matakar zamani na wa saumi shine azumi na wa hajji shi wa hajji kuma shine haji na ma wa fi salati kai sallata ta tabbata a cikin shi me sallah da ba da ba to da ban tafaka zana'i da'awatan da'awatan wa taliba minhu niltu ghina daga gare shi ne yaban nan na samu wadata wazalika harfi shi wace canan ka shine harfi shine noma nan kaga an ce waza aka tsara wasu abubuwa to sai aka yi nesa da shi sannan kuma aka sai koma nesa sai aka ce wa zalika ko ko saboda muhimmancin shi dama ita zalikan nan ana wanda ya tuni wajen abu biyu ko nuna na nesa ko ko nuna abin a mai da shi nesa saboda muhimmancin shi to saboda muhimmancin yaban nan shi ya bani su da maharifi shine noma na shi noma kwa ba ki sallallahu alaihi cewa iltamisu khabayir rizqi iltamisu rizqa fi khabayir ard ku nemi arziki a cikin ban kasa wato ku noma in kana neman arziki to kai noma wa wa bai'i kuma san annabi wato yaba annabi sallallahu alaihi wasallam shine bai'i shine cinikayya ta shi ko ciniki kasuwa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tis'atu a ashar rizqi fi fi tijarati in ka kasa kaso in ka kasa arziki kaso goma to tara yana cikin kasuwanci ana samun cikin kasuwanci wa tarwati kamar ce yaushe baya ko wanda su ba noma suke ba kasuwanci ba suna wa'ansu abubuwa sun tara dukiya wa'ansu abubuwa nake gari wannan ma kawai haka nan aka mutu aka mana mai gwalagwalai sandunan zinariya da sauransu ya tara sai wuce to ku kwantar da hankalin ku wa tarwati baki ɗan arziki na dukiya ta ni wa sarwati shine yaban na annabi sallallahu alaihi wasallam yaban shi annabi sallallahu alaihi sarwati shine dukiyata to an ji in mutum ya tara kamata a ce yana ci in mutum ya tara kamata a ce dadin arziki mutum yana ci ba wai kawai arziki na kallo ba yace wa akili to kuma ni yaban nan ma shine abinci na wa shurbi shine abin sha na minhu daga gare shi ne milituriwa na samu koshi na sha na yi na koshi da shi falam arju makhluqan siwal badri sayyidi a ni in gami da wani wanda zaka tsammani ne ba amfani shi wace ni ba na tsammanin wani abin halitta ba na kwaɗayin ba na rija'i ba da ƙaunan wani abin halitta siwal badri koma bayan wata mai cika haske wane ne shi yace sayyidi muhammadin ilmahi shine shugabana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai shayi bata almunili almunili wila'a wanda shine ke bada waliti shi wila'u kalma ce wata ta ma'anoni da dama nusratu taimako wila'u ne ko wala'u ne alhubbu soyayya ita ma wala'u ne alqurbu kusanci shi ma wala'u ne alƙarabatu kusantaka kuma kusan ba ake ce mishi kamar kusanci na zumunci shi ma wala'u ne a milku mallaka wani abu shi ma duka wala'u ne to dukan wannan ma kana iya ka ce shi ne annabi sallam shi ke tattarawa duk baki da shi ke bayar da su almunil wala'a kenan wa kad shadda fakri to ni ko tun daga shi kishuwa ta ta samu abun ruwan sha kenan tunda ga mai ba da duk abin nema ni ko na zo wa ƙarshen da fakari bukata ta talauci na ya tsananta wakati rabi da bakunta ta wa faƙati da tsananin bukata ta walam atma an min gairi tsaha a tsaha ni ko ban yi ban taba kwaɗayin wani a tsa'an wata kyauta ba min gairi ɗaha daga wani ɗaha annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu lahi summa salamuhu sira da amince Allah su tabbata gare shi salatan biha ajni janan wajada'a sanda kasance salati ne wanda albarkacinta zan rika ɗasan ‘ya'yan itace wa jada'a da kuma duk wani kyauta da amfani jada'a ginin a naf'u wal azab ma'ana shi ‘ya'yan itace abin da yake duk ƙarshen abin ita abin da ke ba da ‘ya'ya abin da ake nema gare shi shine ‘ya'ya kamar yadda maulab shi islam yake cewa yake ce ma diwa ne samaratu hayati wannan ƴaƴan itacen itacen diwa ne kisa shine ƴaƴan itacen rayuwar shi kika ta shine karshen amfanin rayuwa a babba abin da ci na na amfanin rayuwa to shine salati ta kace salati ne wanda zai rika dasan abubuwan da suke wanda kamar irin wannan natija ne na rayuwa albarkacin salati na rika samun wa'annan wajada'an kuma da da kyauta da kuma amfani alayhi salatu lillahi wa salamu ya da mun Allah ya tabbata gare shi salatan ta kasance salati ne ya albarkacin ta yutir aminu hiba annabi annabi amintaccen Allah ya rika baiwa yana ba yana bayar da kyauta albarkacin ta wato gare ni masoya baki da alayhi salatu lillahi wa salamu ya da mun Allah ya tabbata gare shi salatan biya lam alaka badu ana ta kasance salati ne wanda albarkacin wannan salatin ba zan ƙara gamuwa da wahala ba ba'adu bayan bayan wannan lokaci ban daga yanzu kar in sake gamuwa da wata wahala albarkacin wannan salatin amin alaihi salatu lillahi wa salamu tsira da amince Allah tabbata gare shi salatan ta kasance salati ne yanalu qalbu min min hajala zuciya ta samu jala'an yayewa minha daga wannan salatin wato albarkacin wannan salatin shi da mu zuciya abinda ake nema kullum yayewa zuciya ta yi gal wal qalbu kamar da malamin shugaba Abdullahi da tare da ta amince cewa wal qalbu kal mir'ati in saqulat turikal abad abada ita zuciya tamakar madibi ne in ta gogu galgo turikal abada za ta nuna ma ba wai abu mai nisa ba abu mafi nisa za su nuna ba alayhi salatu lillahi summa salamu sai da musu Allah tabbata gare shi da sukumi wa amradi ta kasance da kunu shi ba ta kasance waraka ne dangance da sukumi rashin lafiya ta wa amradi da ciwo da ciwo kana alayhi salatu lillahi summa salamu ya da musu Allah tabbata gare shi salatan ta kasance salati ne alal hadi ta kunu jazaa ta kasance salati ne a wato wannan ta kasance salati ne wadda za ta kasancewa sakamako ne afsa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mai suna alhadi mai shi yesu wa kai kace annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alheri da ya zo mu da shi babban alheri shine shari'a wanda Allah tabaraka ta'ala kita wanda kana tadi ila siratul mustaqim kuma shari'an din baki ya wanda ya musulmi ta ma dole samu musulunci ta annabi ne sallallahu alaihi wasallam to da me zamu saka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu iyawa to da ba mu iyawa akwai wanda ke iyawa shine Allah tabaraka ta'ala to muna neman li Allah yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati wannan salati wanda zai kasancewa ya cancanci ya kasance sakamako ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo min da shi na daga shari'a alaihi salatu lillahi wa salamu ya da mun Allah tabbata gare shi salatan biha ruhi yana roki za ta kasance salati wanda albarkacinta ruhi na zai samu abinci ruhi yana bukatar abinci ko kullum alaihi salatu lillahi wa salamu ya da mun Allah tabbata gare shi wa alin wannan salatin ya tabbata a sa'alaye wa sahabin da sahabbai mustafaina wanda su alayen da sahabbai mustafaina jami ne na mustafa zababbu ne a ami aka zabe su wajen mu kamar ami suke zababbu shi wace safa'an ya zama tamizi ko zabi ne akan tatuwa sun fi kowa zuciya kyakkyawa sun fi kowa hali tatacce wato su ne mustafai na wanda suke wanda suke abin zabi a kan a cikin safai dukkan sahaba na bisu da sallam zababu ne wanda Allah ya zaba cikin bayi wanda ba a iya kamo su hakan nan halaye annabi sallallahu alaihi wasallam zabi ne wanda an riga an kare wanda ya samu kan shi a cikin sai gode ma Allah su ma Allah ya ba su wannan safa'i wanda shi ma wanda ba a iya cin mai ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wa bilika wa khatim lima sabaqana sin laqi bil laqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri imdari la yusbahana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi